تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ishirin ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi yayi daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba jiya mun fara karatu ne a cikin fasali na takwas siffar sallah bisa haskakawa kan abin da ya zo na aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da ita sallah din wanda malam ya ɗanyi mana shimfiɗa kafin ya shiga cikin bayani kai tsaye za mu tashi daidai gabar da malam ya ce na ƙulu wa billahi taufiƙi muna farawa ko muna cewa malam ya ce amma dukkan dace a wajen Allah maɗaukakin sarki muke neman sa yawa kafin mu ci gaba da karatu akwai ɗan faɗakarwa da nake so na yi da Allah saboda kamar na fahimci akwai 'yan korafa-korafa da yawa da 'yan uwa suke dan zuwa min da shi an dan gaya min gaskiya ba ɗaya ba biyu ba uku ba game da yanayin tambayoyi da ake idan ana karatu idan darasi ya kama a yi tambaya a cikinsa to lallai ɗaya daga cikin abin da ke fito da wasu abubuwa daga cikin karatu shine tambaya don shi kansa wani lokaci malami da yake karatu wasu abubuwan daga cikin abubuwan da ya bincika don yi karatu a kansu sukan buya ne a cikin kwakwalwarsu sai lokacin da aka yi tambaya kuma sai su taso musamman tambayar da take da alaka da karatu saboda haka babu yadda za a yi karatu babu tambaya to amma da Allah ya kasance duk tambayar da za a yi na farko a yi tambaya akan abin da ake karatu a kansa duk wanda zai tambaya ya kasance tambayar tana da munasaba da darasin da ake karantawa sannan kuma tun da kaga al'umma ce da yawa ma akwai masu bukatar tambayar da yawa idan mutum ya daya da Allah sai ya ba su wasu sai su yi saboda a yi karatu akan lokaci kuma a tashi akan lokaci abin sai ya fi bada sha'awa amma abin da abin da ya tsayi to sai ga wani abin yana shiga wani abin yana fita Allah madaukakin sarki ya samu dace dole yan uwa wajen irin waɗannan abubuwa da inda ka tara mutane da yawa dole sai barin haƙuri da junanmu da Allah ya kasance muna bin junanmu a hankali ta hanyar nasiha da jan hankali ba ta hanyar bakan magana ko wani abin da yake da alaka da wannan ba Allah subhanahu wataala ya samu dace ya sa mana ikhlasi kuma ya karba abubuwan da muke gabatarwa malam yace yakhruju ar-rajulu min baytihi mutatahhiran min al-hadath al-asghar wal akbar abu na farko shine mutum zai fito daga gidansa da nufin tafiya masallaci malam yace mutatahhiran yana mai tsarkaka min alhadathil asghar daga hadasi karami wal akbar da babba wanda duk bayani ya gabata a baya akan su a dai wannan littafi da muke karantawa wan najatati da kuma tsarkaka daga najasa duk ya tabbatar ya tsarkaka daga gare su ma'ana yayi cikakkiyar alwala kenan da ta dace da koyarwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bi sakinatin malace zai fito ne a nitse wa waqar da nutsuwa yana tafiya a hankali ƙasidar sala yana mai nufin tafiya don yi zai gabatar da sallah hatta inna rasula sallallahu alaihi wasallam malaici hatta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a marana idan sami'ina al'iƙamata allah nasara annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu da idan mun ji iƙama kada mu gaggawa kada mu gudu lokacin da ake sallah annabi yace idza sami'tumul iqamata idan kuka ji an tada iqama a masallaci ma'ana an tsaye da sallah kenan famshu ila salati abinda annabi ya ba mu umarni a matsayin mu na mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yi tafiya zuwa masallaci tafiya aka ce mi ba ce mi ta saurin da ya wuce ka'ida ta yadda zamu jiga ta kama mu je mu tsaya a cikin sau muna nishi ba ballantana abin kuma ya kai ga gudu wannan duk wanda zai tafi zuwa masallaci ya tayo da gudu to yi sani cewa ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin gudu lokacin da za a tafi masallaci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana umarni annabi ce wa alaikum wa alaikum bis sakinati wal waqar ina mai horon ku ina mai umarta ku da nutsuwa da kuma tafiya cikin sannu sannu wa alla tusri'u da kuma kada ku yi gaggawa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babu la yas'a ila salati wal ya'ti bis sakinati wal waqar hakan imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi babu istihbabi itiyani salati bi waqar wa sakina malati li annaka muqbilun ala allah azza wa jalla saboda kai lokacin da ka fito daga cikin gida kana fuskantar Allah madaukakin sarki ne dan ka je ka tsaya a gaban sa ka gabatar da ibada wajen Allah madaukakin sarki zaka je bai kamata a ce ka je ka tsaya a gaban Allah subhanahu wataala a firgice a razana kana nishi ba kana haki ba a'a yadda kake so kowanne mutum da kake ganin girman sa kake daraja shi ka tsaya ku tattauna cikin nutsuwa a cikin hayyacinka to wannan tunanin ya fi kamata ka kawo shi a gaban Allah madaukakin sarki ba a gaban halitta ba saboda ka sai ka tafi a hankali kana zikirin tafiya masallaci Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basiri nuran min kana yi kana yi haka je masallaci haka ake so lokacin da ka fito daga gida kana tafiya kana zikiri kana ambaton Allah a hankali kaga lokacin da kake gudu ko kake gaggawa wannan zikirin ba zai yi ba sannan kada ka damu da cewa raka'a kaza za ta wuce dan uwa ka yi tafiya a hankali ka bi umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka zo ka samu zaman tahiya wallahi ya fi maka alheri saboda kai gudu sama da kai gudu kai gaggawa ka saba wa umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaje ka samu raka hudu ko raka biyu ko raka uku ka samu tahiyya ya fi maka alkhairi in dai ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ka saba umarnin sa kuma ka zo ka samu sallar gaba daya ba wuce to ina amfanin badu bare babu malai ce wal waqar fil hay'a لأنك مقبل على الله عز وجل والسكينة في القلب أبنى كيتو السكينة دا الوقار دكا نس أبنى سكينة في نسوة في دما لتي السكينة إتا السكينة في القلب أزوجها تكي كسنتيوا والوقار شيك من كجا أنت كلمة الوقار في الهيئة أين يمتن ين ين جكم متن أكي غني إذا جكم متن أكا أكوي ين ين نسوة أتينا دا الوقار كينا كامي واكينا in kuma a cikin zuciyarsa ne ba ni tsohon zuciyarsa ta tafi yawo wani wajen yana sallah yana kalle-kalle zuciyarsa tana kalle-kallen wani wajen ta tafi yawo to sai a ce masa bashi da asakina bashi da nutsuwa saboda haka kowanne yana da gurbin da ake amfani da shi wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa fama adraktum abinda duk kuka riska fasallu sai ku sallata wa ma fatakum abinda kuma ya kubuce muku ba ku same shi ba fa mu sai ku ciko shi ma'ana lokacin da ka fito daga gidan ka taho a hankali kakka damu yanzu limami ya tafi raka'a ta daya ya gama ya dago ta biyu ina so in zo in samu ta biyu sai na gudu a'a in ka dan yi tafiya mai dan sauri kaɗan wacce ba ta wuce ka'ida babu laifi amma gudu ka ga wani yana gudu ko irin ya ɗin kafa sosai da sosai ta yadda zai iya rasa nutsuwa a cikin sallarsa idan ya shiga wannan ba daidai ba ne annabi ya cika tafi a hankali idan ka zo fa ma adraktum duk abin da kuka iya riska na sallah annabi ya ce fa sallu to shiga a sallace shi da kai tare da limami wa ma fatakum abin da ku ya kubuce maka na sallah wanda limami ya riga ya yi shi kafin ka shigo cikin masallaci annabi ya ce fa atimu in ka tashi sai ka ciko shi shikenan kawai sallah ka ta yi insha Allah ta'ala darajar da kake bukata 27 nan ko 25 zaka samu ba da ita ake bukata ba kai sallah a cikin jami'i ka samu daraja 27 ka samu insha Allah ta'ala sannan kuma ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuwa karshen wannan karshen wannan karkashin wannan gabar ta hadisi wa ma fatakum fa atimmu malami suka ce ashe idan sallah ta kubuce maka su ko ta ake yi ba ramawa ba idan sallah ta kubuce maka sai ka ciko ba ramawa ba ba alqada'u aka ce ba an fahimta yan uwa galibi yanzu qada'i muke yi eh qada'i muke yi shine ramawa amma cikowa ake yi me ake nufi da cikowa yanzu misali sallar la'asar ka zo ka samu an yi raka'a biyu saura raka'a biyu kenan to da limami ya sallama kaga shi limami ya sallama yayi sallar raka'a uku kuma kai sallar raka'a biyu to idan ka tashi ya zakai sai ka ciko kenan me ake nufi da cikowa shine da ka zo ka samu limami a raka'a ta biyu rako'i guda biyu da ka samu da limami su zaka bari a matsayin rako'inka na farko dan ku an fahimci wannan da kyau kuwa rako'o'i guda biyun da ka samu da limami su zaka bari a matsayin rako'inka na farko na sallah idan ka tashi zaka ci ko ragowar rako'o'i guda biyun karshe ne da ake a sallar la'asar ko azhar to kaga rakawo'i guda biyun karshe da ake a sallar azhar ko a sallar asr ya ake musu za a yi musu fatiha ne kawai ko to haka za ka yi shikenan kaga masallar dan uwa an fahimci wannan da kyau yawwa kuma sallar galibi an fi samun rikici a sallar abin nan wannan magariba misali sai ka zo ka tarar an yi sallar raka'a biyu raka'a biyu saura ɗaya ka samu kaga idan ka samu ɗaya kai a kai raka'a ta ƙarshe wanda limami yake a ɓoye to kai suka mai ita ce taka ta farko an gane raka'a farko sallar magariba a ake yin ta fatiha da sura a bayyana ko to idan ka tashi sai ka ciko guda biyu idan ka tashi sai ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna kai tahiya idan ka tashi sai ka yi fatiha a ɓoye sai ka zauna kai tahiya kai sallama shikenan yan uwa abun ya fito to wannan shine cikowa na'am wannan shi bina'i da qada'i duk kusan abu ɗaya ne wani bina'ul af'ali wa qada'ul abin nan da sauransu duk kusan abu ɗaya ne amma dai abinda abinda ya kawo iskalin yan uwa hadisai ne guda biyu da wannan hadisi da kuma ɗaya hadisin da yake cikin sahihi muslim annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi amfani da lafazin faqbu kurama to amma abinda kalmar al-qada'u take nufi a larabci tana daukar ma'anan mai cikawar dai fa'iza ƙazaitumus salata Allah maɗaukin sarki ce fa'iza ƙazaitumus salata idan kuka gama sallah idan kuka cika sallah ba aka abin yake nufi ba ko abin da yake nufi iza ƙazaitumus salata idan kuka rama sallah a'a wa iza fa'iza ƙubiyatis salatu idan aka me aka gama sallah aka cika sallah ba aka bane saboda haka alqadau a larabci abin da yake zuwa shi ma cikawan ne saboda haka idan mutum ya rasa sallah cikawa zai dan uwa cikawa mutum zai yi ba ramawa zai ba ramawa zai wannan shine abin da yafi dacewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda galibi mu dai a mazan mutum malikiya galibi zaka ga musamman littattafan mu na gida al-qada wa al-qada suke amfani da shi tare da cewa kaje ka dauki littattafai manya na malikiyar su maza ga al-itmam din galibi shine abin da ya farin jayi a ciki Allah subhanahu wataala ya samu dace malati wa tuhtasabul khuta ajraha wa thawabaha takun da mutun yake yi idan ya fito daga gida zuwa masallaci malati ana irga ladanta a bawa mutun lokacin da ya fito daga gida duk takun da kai ana irgawa a ba mutun ladansa kamar yana kamar ya kamar ya fito daga gida zai taku 100 to duk wannan taku 100 da yake yi akwai adadin ladan da Allah subhanahu wataala yake bashi fa innahu mala ya ce saboda shi mai tafiya zuwa masallaci lam ya khutuwatan ba zai taka wani taku ba illa rafa'ahu Allahu biha darajatan sai Allah ya daga darajarsa da wannan takun ne wa hatta anhu khati'atan ya kuma kankare masa zanibi da shi idan kai taku na farko ka daga kafarka sai Allah ya sa daga darajarka idan kai dai takun sai Allah ya sa a kankare zanibinka kai taku daga darajarka kai taku kankare zunubi dan uwa haka za ka yi ta yi haka karasu masallaci yanzu fitowarka daga gida zuwa masallaci insha Allah ta'ala abin da ka samu kenan daga fitowarka daga gida zuwa nan masallaci da kai sallar asubahi abinda Allah subhanahu wata'ala zai maka kenan insha Allah ta'ala duk takun ka guda ɗaya za a kankare maka zunubi dan abubuwan da mutum ya dan girgo haka da sauransu duk Allah zai ce a share su a bar su a yafe sannan kuma sai a daga darajarka haka za a yi taimaka kaga wannan shine babbar darajar nisa da masallaci kenan da shi sa wata kabila mai suna banu salama gidajen su yayi nisa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suna neman izini annabi ya ba su iko ya ba su dama su tashi daga inda suke su dawo kusa da masallaci dan tafiya ta ne musu nisa sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce musu banu salama diyarakum tuttabu afaru yace ya ku banu salama ai ilzamu diyarakum ku lazimci gidajen ku ku zauna inda kuke tuktabu asarukum za a rinka rubuta duk takun da kuke yi annabi ya gaya musu wannan to daga lokacin sai suka gane ashe ma takun da suke wata daraja ce wata kima ce ta musamman ta musamman da ba kowa ke samun ta ba wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitab as-salah imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sallah babu salati fi masjidis su imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajid babu fadli salati jama'ati malaka thumma yadkhulu al masjida sannan idan mutun ya karaso kuma sai ya shiga cikin masallaci muqaddiman rijlahu al yumna yana mai gabatar da kafarsa ta dama qa'ilan yana mai cewa bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika wannan addu'ar idan ba zan manta ba mun yi sharhi dogo akan ta lokacin da muke karanta littafin wiqayatul insan ko karshe da malam ya kawo azkar da ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye ya kawo mana wannan addu'a ta shiga masallaci idan mutum zai shiga masallaci sai karanta wannan addu'a bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي ابواب رحمتك وكما ده ابن دي اعوذ بالله سميع العليم min ash-shaytan ar-rajim wa sultanihi al-qadim ko sannan sai mutun ya karanta wannan addu'ar duk ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tana mamala ya kawo ta kas mutun ya ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim was-salatu was-salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika sai mutun ya gabatar da kafarsa da dama sai shiga cikin masallaci to kaga daga yadda ake shiga cikin masallaci kai ka san masallaci guri ne na musamman daga towarka daga gida daga shigarka masallacin daga kafar da zaka gabatar ka san guri ne na musamman da yake da ka'idoji na musamman da ya kamata a ce ka kiyaye malai ce wa yadda sawwaku inda salati idan mutum ya shigo cikin masallaci zai yi aswaki yayin da zai sallah da zai sallah wannan sunna ce yan uwa da take duk mun an kaurace mata sunna ce mahjura eh na ɗaya daga cikin sunan al-mahjura sunnoni da muka kauracewa shine idan mutum zai tara sallah ya dan goga asuwaki ba wai ta asuwaki ce da zai tara yawo a bakin sa kawai dan goga dan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a cikin hadisi bukhari da muslim laula an ashqa ala ummati la amartahum biswaki inda kulli salah ma'a kulli ma'a kulli wudu da ce da ce da ba dan kada in takura al'umma ta ba da na umarce su su rinka yin aswaki a wajen kowace sallah tare da kowace alula ma'ana idan za ka yi alula ka yi asuwaki in za ka yi sallah ka yi asuwaki akwai wannan ruwa ta tabbata da sallah da alula gaba ɗaya so da kana na daga cikin sunnoni yan uwa idan za ka tara sallah ka ɗan goga asuwaki a bakinka amma sai ka shiga masallaci ɗari ya zuba ga mutum ɗaya yi ba ya tabbata kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka ba baka yi laifi ba amma da in kai kuma zaka samu ladan sunna tunda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wa yastaqbilu al-qiblata sannan sai mutum ya fuskanci alƙibla alhamdulillah duk bayani akan fuskantar alƙibla mun yi shi a cikin shuruɗin sala ko yawwa saboda haka kawai kai tsaye tunda ka san mece ce alƙibla ya ake fuskantar ta kawai sai ka fuskanci alƙibla da gaba ɗaya gangan jikinka bi jami'i badanihi da gaba ɗaya jikin mutum shi sa lokacin da nake dan kwatanta muku tsayuwa akan sau na ce muku idan mutum zai fuskanta alƙibla duka jikinsa ake so fuskanta da alƙibla duka kaga idan ka irin tsayuwar na kafa ka ta haka kaga abubuwan sun yi mai kenan sun karkace akwai wanda zaka in sun tsaka kafafuwan sun yi haka nan alƙibla ce sai su kafafuwan su haka ka kafarsa ɗaya ta kalli kudu ɗaya ta kalli arewa to ba daidai bane wannan kafa kama alƙibla babban dan yatsan ka da wanda suke biye da shi duka sai ka seta su gaba ɗaya su kalli alƙibla to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu kallon alƙibla bi khushu'in wa huduri qalbin da khushu'i da halartowar zuciya ka halarto da zuciyarka yanzu gashi nan ka tsaya za ka gana da Allah subhanahu wata'ala za ku yi munajati ne da Allah subhanahu wata'ala wal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah ya ɗauka cewa wata ganawa ce yake ta musamman da shi da Allah maɗaukakin sarki ɗan uwa mai kai wannan daɗi a ce ga kai Allah kuna ganawa abin da ya fi kai wannan daɗi ka kaddara yanzu wai me yasa me yasa mutane suke jin daɗi idan suna gana da wani babba ne a ce yanzu kawai kana gida sai ka samu gayyata daga gwamnan Kano kawai ce yana san ganin ka da Allah za ku gana me yasa mutum yake jin daɗi ne saboda tsammani yake gwamnan Kano yana da alfarmar da zai masa abin da yake so da Allah ba haka bane an ba haka ba me za ka damu sai ka sai ka gwamnan Kano me me ganin nasa zai maka amma kai kana da bukatu da yawa kuma ka san gwamnati zai iya maka abin da yake huruminsa ne ko zai iya maka to sai ka ji daɗi ballantana kuma a ce shugaban ƙasa ne gaba ɗaya yake ga yadda kai ko wani attajiri ne mai kuɗi aka ce ai yana son ganin ka sai ka ji kana jin daɗi saboda yana da wani abu wanda kai kake buƙatarsa to ka gaya min abin da Allah maɗaukakin sarki ba shi da shi babu komai da komai nasa to yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ka zo ku gane an kiraye ka hayya ala sala hayya ala fala ka fito daga gida Allah ya ce a kirawo ka zo za ku gana da shi yanzu ka zo ka tsaya sai Allahu akbar ka shiga ganawa da Allah madaukakin sarki kana shiga kuma shikenan sai zuciya gaba ɗaya ta bar Allah an gane abu zuciyarka gaba ɗaya sai ta fita sai ta bar Allah ta yi waiwaye ta kalli wasu abubuwan kuma sai ta sai ta koma kasuwa sai ta koma office sai ta koma wajen kayanka kayana sun fito haka ga wanda yake mallaka kayan ga wanda yake bada kasuwancin ga wanda yake bada komai da komai zuciyarka sai ta fashi a lokacin sai ta tafi wajen wani wanda babu abin da zai iya baka sai abin da Allah ya kaddara kuma dan uwan fahimce yadda abubuwan suke da kyau to wannan ɗaya daga cikin makirci da kai da shedan kina wanda ba zai bar mu zauna lafiya ba wallahi ba zai taba barin mu zauna lafiya ba shi burin sa yadda zai shiga wuta dole to mu ma sai mun bi shi insha Allah ta'ala ba za mu shiga wuta tare da shedan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa sai bari mu kokari duk lokacin da muka tsaya aka ce Allahu akbar din to karin tuno girman Allahu din nan akbar kuma Allah mafi girma da aka ce akbar din siga ce ta mubalaga komai Allah ya fi shi girma to ka kalla haka duk wani abin da zaka tunani Allah ya fi shi girma kuma a gaban Allah kake yanzu magana ta kare mai da hankalinka karkatar da zuciyarka zuwa ga wanda kake gabansa rinka tintintini da halarto abubuwan da kake yi a cikin sallah irin wannan sallah ita ce za ku ji an ce mutane suna yin ta suna kuka suna jin daɗi tana shiga zuciyarsu tsoron Allah sai yana karuwa irin wannan sallah ce wallahi amma duk sallah irin wannan sallah tabu da muke zai uwa sai an kali kai sallah kaga ba ka san abin da kai ba wani ma yi sallah ya sallah ya fito can an zama yana hira ne ta yana ta nawa yayi sallah ko anya ya yi sallah a cikin jam'i ya fito ana hira ana tanin ya yi sallah ko ina yi a yi masallaci ma ne jam'i ma ne ya manta ya yi sallah yanzu in ka yi irin wannan sallar bi hudurin kalbin ta za a manta ka yi sallah da wahala mala ya ce wa'atiƙadin an Allah ta'ala yunajihi fi salatihi ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa Allah madaukakin sarki na ganawa da shi a cikin sallarsa malai ce takbiratul ihram kabbara harama yanzu bayan ka tsaya ka fuskanci alkibla ka halatto da zuciyarka ka nutsu sai kuma kai abu na farko shine takbiratul ihram wanda zai ce ba kawai kiyama ba eh ba kawai kiyama ba ita ba ta ɗaya daga cikin abin da suke na dolan sallah na wajibai na farilla wanda idan ka bar sallah ta riga ta lalace wa yanwi sai ya yi niyya wa yi kabbir sai ya kabbara fa ya ƙulu sai ce allahu akbar allahu akbar ɗan kuwa wannan lafazin da na faɗe shi haka ake faɗinsa za ku zo ku ji gyara rakin da malin zai mana duka duk wani lafazin da mutum zai faɗa allahu akbar a wannan kuskure ne wallahi babba yan uwa kuskure ne babba in ka ce allahu akbar wai allah mai girma ne kuwa shi ne abin da kake faɗa wai tambayar maka kiwai Allah mai girma ne to yanzu jira kake mun baka amsa ba daidai bane Allahu mutum zai ce al kaza wannan alhamza din a'a ba daidai bane duk wani lafazi da zaka ji ana akwai akwai kurakure da yawa gaskiya da ake yi sai ya kokari a gyara fa yaqulu mutum yace Allahu akbar ai akbaru min kulli shay'in abinda kake cewa shine Allah ya fi komai da komai girma shine mai girma sama da komai azmatan wa kibriya wajen girma da ji da isa da takama Allah madaukakin sarki shine wanda yake ya mallake su jalla wa ala la ahad akbara minhu ba wani wanda yake mafi girma daga Allah subhanahu wata'ala azmatan wa kibriya girmansa da kuma ji da isarsa fa huwa akbaru min kulli shay'in shine mafi girma daga komai wa subhanallahi alazim malati lallai tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana malan yayi wa Allah madaukakin sarki tasbihi saboda yadda abin ya kayatar da shi yadda shari'a ta zaɓi lafazin Allahu akbar ta ce abu sallah da shi yace ma a'zama hikmatullah me ya kai girman hikimar Allah madaukakin sarki ukhtirat takbiru huna an zaɓi kabbara anan daidai gabar da aka ce abu sallah sai aka ce ai kabbara a ce Allahu akbar ala tasbihi ba a ce a ce subhanallah ba yanzu idan da shari'a ta ce lokacin da aka tara sallah ka ce subhanallah yayi ko bai ba yayi saboda shari'a ce ta umarce ka amma sai shari'a ta ce a ce Allahu akbar ba subhanallah ba me dalili Allah ce li anna takbira yadullu ala ulwi sha'ni wa irtifa'i saboda kabbara tana nuni ne zuwa ga ɗaukakuwar sha'anin Allah maɗaukakin sarki da ɗaguwarsa yana nuna lallai sha'anin Allah maɗaukakin sarki sama da yake sama da yake da sha'anin kowa kuma gurbin da ka tsaya waje ne na nuna girman sha'anin Allah subhanahu wataala girman ɗaukakuwar lamarin Allah maɗaukakin sarki don abin da za ka nuna a lokacin ba wani wanda ya isa ka saurare shi yanzu sai wanda ya fi kowa matsayi da girma a wajenka a cikin zuciyarka waye kenan Allah maɗaukakin sarki shi sa sai ake amfani da lafazin Allahu akbar Allah shi komai girma ba a ce subhanallah malai ce fakhtiyaru takbir zabar kabbara a zabar kabbara a nan wajen inda ibtida'i salati lokacin inda ibtida'i salati lokacin bude sallah munasibun tamaman li hadhihi alhikma malai ce lalle ya dace cikakkiyar dacewa ga wannan hikima din wala budda min at-takbirati al-ula mala ce to idan zaka bude sallah zaka fara sallah ba makawa dole sai kai wannan kabbara ta farko ka ce Allahu akbar wa hiya takbiratul ihram ana ce mata kabbarar harama allati la tan'aqidu salatu bidunha ita ce kabbarar da sallah ba sallah ba ta kulluwa babu ita wa summiyat bidhalika an ambace ta da takbiratul ihram li'anna al-insana idha kabbara saboda mutum idan ya kabbara da khalafi harimis salati ya shiga cikin haramcin sallah ya shiga cikin hurumin sallah kama yadkhulul muhrimu bi hajjin aw amratan fi harimin nuski kama yadda mai harama da aikin haji shi ma idan ya sa wannan kayan yayi harama yace labbaik allahumma umratan to shikenan ya shiga cikin me ya shiga cikin hurumin aikin haji duk abin da yake an haramta mai aikin haji ya haramta akan sa da zarar ya ce labbaik allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan shikenan ya shiga cikin hurumi ya zama muhrim kenan wanda aka haramta wasu abubuwa wanda kai da baka cikin irin yanayin sa kai an baka dama zaka yi shi to shi ma mutumin da yake zai fita da sallah idan yace Allahu akbar ya tsara kabbar harama to duk wani al'amari da ya shafi duniya a lokacin an haramta maka shi ya shiga shi ka shiga cikin wani aiki ne na musamman kaga ba za ka yi magana ba irin magana da kake ta yau da kullum ba za ka yi waiwaye ba ba za ka ci abinci ba ba za ka yi kaza ba duk wasu abubuwa na duniya yanzu ka bar su ka shiga cikin haramci har sai ka ce mai assalamu alaikum to shi sake ce mata kabbarar harama kabbarar take haramta duk wani aiki na duniya yanzu a fuskanci abin da yake gaba ne wali hadha idza qala shi sa idan mutum yace Allahu akbar yace Allahu akbar hurrima alaihi kullu ma yuharramu ala almusalli ya haramta a gare shi dukkan abin da yake haramta ga mai sallah duk abubuwan da na lissafa da wanda ma ban lissafa wanda suke haramu ga mai sallah da zara yace Allahu akbar to ya shiga cikin hurumi ba shi ba abin nan ba shi ba sauraron waɗannan abubuwa malai ce wa dalilu zalika dalilin haka hadithul musi'i fi salatihi shine hadisin da yake hadisin mutumin da yake munanawa a cikin sallarsa shine hadisin da muka ishara zuwa gare shi muka fara karanta shi rawal bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya rawaito shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد حقيقة أن نفس إرادة أمن سيس أرى تبت أغريش ياشق مسلاتي فدخل رجل فسلى سيونا متن يشق يسلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سنن يزو يسلم أن نفس إرادة أمن سيس أرى تبت أغريش فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام sai annabi ya jiyo masa da sallama ya amsa masa fa qala yace masa irji fa salli ka koma kai salla fa innaka lam tusalli haqiqa baki salla ba fa salla kuma ja fa sallama yaje ya salla ya kara dawowa ya sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala annabi ya ce masa irji fa salli kuma kai sallah fa innaka lam tusalli dan ba sallah kai ba talaqan sai da suka hakan sau uku fa qala sai ce da annabi wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya fama uhsinu ghayrahu bazan bazan bazan iya wata sallar da tafi wannan kyau ba fa'allimni koya min ya manzan Allah ƙala sai annabi ce idza qumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fakabbir kai kabbara dan kuwa kun jojon ko abu na farko da annabi ya fara ga masa ce idza qumta ila salati fakabbir idan ka tashi zaka yi sallah abu na farko da zaka yi shine kabbara wacce kabbara kenan takbiratul ihram ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن sannan ka karanta abin da ke gare ka da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani abin da ke gare ka shine abin da ka haddace abin da za ka iya don kuwa kun ji inda karatun fatiha da sura zuwa cikin alƙur'ani ko annabi ce ka karanta abin da ke gare ka ya sauƙa daga alƙur'ani to shine inda karatu ya zo a cikin alƙur'ani a cikin sallah kai sun marka idan ka gama karatu suka yi ruku hatta tatma inna raki'an har sai ka nutsu a cikin ruku'inka ka tabbatar in kai ruku'u ka nutsu sun marfa sannan ka dago daga ruku'u hatta ta'tadila qa'iman har ka sai ka daidaita a tsaye ba da ka dago zaka koma ba a'a in ka dago sai ka daidaita shi sa ma aka sa zikirin da zaka karanta a cikin tsayuwar da zaka yi bayan ruku'u domin ka samu cikakken nutsuwa da daidaituwa sun masjud sannan kai sujjada hatta tatma inna sajidan har sai ka nutsu a cikin sujjada taka ita ma sun marfa sannan ka ɗago daga wannan sujjada taka ta tsatsuma inda jalisan shi ma har sai ka nutsu a wannan zaman da kake ka nutsu sosai sun masjud sannan ka ƙara sujjada ta biyu hatta tsatsuma inda sajidan har sai ka nutsu a cikin sujjadarka sun maf'al zalika fi salatika kulliha annabi ce sannan ka aikata haka a cikin sallaka gaba ɗayanta to kun ga wannan sallar raka'a ɗaya kawai annabi ya koyar ko wannan hadisin da galibi malaman da suke rubuta littattafai akan koyar da sallah ko gyaran sallah suna gina shi ne akan wannan hadisi da sauran hadisi amma da umda in za ga wannan shi ne wannan hadisin to ko shi yan uwa akwai akwai abubuwan da suke a cikin sallah wanda za ku ga bai zo a ciki ba ba duka ayyukan sallah ne suka zo a ciki ba haka ne yan uwa ka kalle shi da kyau za ka ga ba duk aikin da kake a cikin sallah bane akwai shi to shi sa shi ita shari'a zaka ga sai ka hada hadisi da aya da wata ayar da wani hadisin sannan sai ka tashi aiki guda daya ina fata fahimta ko azumi ko zakka ko aikin hajji duka zaka ga sai ka hada wannan annabi yayi kaza a waje kaza annabi yayi kaza a waje kaza to sai ka hada aikin hajji ka hada aikin hajji Allah madaukakin sarki yace fatiqu wa timmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin haji da umara ga Allah madaukakin sarki shikenan kawai Allah ya wuce shi ya san wanda ya gaya wa aiko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai zo ya fasa aikin haji gaba ɗaya sai ya koya mana da yayi aikin haji gaba ɗaya sai ya kalle mu gaba ɗaya sai ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi ku riki aikin hajjin ku daga gare ni ba shikenan ba sai ka bibiya ka gaya manzon Allah aikin haji hadisin Jabir Abdullahi al-Ansari ɗaya daga cikin hadisin da suka fi kowanne hadisi tsayi a cikin sahih muslim da wahala ka sama hadisi mai tsayinsa a cikin sayi musulun hadisin jabir na abdullahi ansari da yake ba da labarin hajjinsu da annabu bayan ya makance hadisi ne mai tsayi duk sai da ya ba mu labari tun daga fitowarsa daga gida har zuwa gama aikin hajjin manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kenan tun da shi jabir da shi aka yi kuma tana tare da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga zai karanta hadisin jabir sai koyi aikin hajji ina fata an fahimta amma an ka ce alqur'ani za ku yi aikin hajji ina za ku yi aikin hajji a cikin alqur'ani a ina ina kaga ihrami a cikin aikin haji ina kaga sa wannan fararen kayan da ake a cikin aikin haji ina kaga niyyar ina talbiya ta zo ma a cikin alqur'ani ko akwai talbiya labbaika allahumma a cikin alqur'ani babu babu ina tawafi in ka ce wal yatawafu bil baitil ati guda nawa zakai an gane guda nawa ake yi ba guda bakwai bane to alqur'ani shi guda nawa yace ayi ba adadi kawai ku yi dawafi wa ɗaki ɗakin da yake ‘yantaccen ɗaki shi kenan so da ina ƙara maimaita mana ‘yan uwa alƙur'ani dole za ka buƙaci sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen bautar Allah maɗaukakin sarki da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace yan wani zamu dakata zamu tashi wa fi riwayatin ko bari mu karanta wa fi riwayatin sai mu tashi wala budda wa fi riwayatin idza qumta ila salati fa asbigh alwudu'a thumma istaqbil qiblata fakabbir wata riwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ka idan ka tashi zaka yi sallah fa asbigh alwudu'a karna alwalaka thumma istaqbil qibla sannan ka fuskanta alqibla fakabbir sannan sai ka kabbara ita ce kabbara harama wannan hadisin bukhari ya fitar da shi hadisin farko da makaranta bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yatimmu ruku'ahu Allah subhanahu wataala ya samu dace dan kuwa sai mu dakata anan zamu tashi daidai fadin wala budda ay yaqula zamu ji yaran rakin da ya kamata mu yi a cikin kabbara wanda da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa idan kana yin kabbara da irin wannan sigar da bata tabbata ba sallaka ba ce ba me yasa saboda ita kabar harmar fadin Allahu akbar din rukuni ne daga cikin rukunin sallah an ka bar rukuni baka da sallah to sai kasance ka zo rukunin baka yi shi daidai ba tun farko baka yi rukuni daidai ba ina sallah babu to shi sai mai kori mu gyara insha Allah ta'ala zamu ji dan gyara rakin da malam zai mana sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu na'am mutum to ta yaya mutum yana mace ba yana sallah ba rubuci shi yana sallah ba rubuci saboda Allah idan mutum ya sallah ya bacci bacci in yayi nauyi da yawa ya kamata ma ya fita je saki alwala eh daga farko kenan in kuma gyangyadi ne ya tabbata alwalarsa ba ta kare ba sai ya sarai da wannan raka'ar ya kara ya dora in ya gama sai ya rama wuta da aka rama Allah bismillah to in karatun jani ba matsala aka rama ba ku na'am na'am saboda an yi tambayoyi da yawa kuma yanayi gaskiya ne na'am ni ina son ne ma da yi mana bayani kan na'am wato an yi maganin islasi gaskiya ne
to islasin nan an yi tasirin da ne daga kabbara harama zuwa sallama ko kuma eh akwai wasu abubuwa ma da wasu suke yi bayan an fitar da sallah eh to kamar dan buga misali yau misali yawa mutum ya zo an yi sallah mm
amma sai ringa yin wasu abubuwa da in kirkalin zahirin abin da yake yi kamar su yake ta masallaci da sallah kamar masu ramu sallah wanda kusa sun tashi a ba na masallaci eh addu'a mutum zai yi Okay, na ga gane.
duk sun ji masallacin kwaya na gani wanda na gani amma ni da yake ba ni kan kankanin kwallo ne ni ke saba da imar bayani gaskiya ne sa'an nan kuma da wasu abubuwa ma waɗanda babu daɗi wato za ka ga mutum yana yi mm
duk irin waɗanda su shafi irin wannan Shin Gaskiya ne.
zai shafi sallar ko ba zai shafi sallar eh shi ikhlasi yan uwa ba wai iya sallama ake bukatar ikhlasi ba shi ikhlasi duk aikin da zaka yi shi dan Allah kowanne irin aiki inda ibada ce dan uwa kai kokari kai shi dan Allah shi ikhlasi ala lillahi dinu al-khalis haka Allah ya ce addini dukkaninsa ana yin sa ne tatacce ga Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisina umiru duk abin da aka umarce su an yi shi ne su yi shi dan wa dan Allah madaukakin sarki to amma a tambayar da akrama kallawa shine idan mutum ya gama sallah ko da za ka gama sallah yana yin addu'o'i da sauran su malai ce kamar mutum yana yi ne dan wani ya gani to nan zaka iya raba abin guda biyu akwai addu'ar da ake yi bayan sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu da sauransu waɗannan addu'o'i lokacin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana gaban su idan an gama sallah idan an idar da sallah kakan ji masallaci ya dauka gaba daya kamar yana mutsi ana ce astaghfirullah kusan kusan suna daga murya ana yin wannan addu'o'i an fahimta yin wa haka hadisi ya tabbata suka yi masallacin yakan girgiza ana ce astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam in irin wannan ne mutum yana yi dan ya koyi da sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna yi ne a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan da ba daidai bane manzon Allah da zai musu magana ina fata an fahimta to in mutum mutane sun irin wannan babu laifi in kuma mutum yana yi ne da wata hai'a don mutane su gani su ga ya iya ko don ya nuna mutane ya birge to wannan kuma ya yi abu ne don wani Allah ya yi abu ne ba da ikhlasi ba da riya wannan kuma sakamakon sana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ladan aikin da ya bashi da shi Allah makafukin sarki ba zai bashi wannan ladan ba saboda haka duk wani aiki ma da ke da alaka da sallah wato mu aikin da yake a zuciya yan yana da hadari sosai da sosai za ka iya yin wani aiki ko ni ne wani aiki ni ko kai ka san mun san cewa ba dan Allah muke yi ba yan uwa ba haka bane ai al insanu ala nafsihi basira kowa ya fi ya fi kan ya fi kowa sanin kansa da kansa ni mu za mu iya daukar cewa wani aikin da yake dan Allah ne amma kai ka san ba dan Allah kake yi ba babban abin da ya kamata yan uwa shine mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi shi mu yi shi dan Allah wallahi mutane babu abin da za su iya baka mutum ba shi da ladan da zai baka ba shi da wani sakamako mai gwaɓi da zai baka nuna wanda yake da sakamako shi ne Allah maɗaukakin sarki so da ka mai aikin dan Allah sai Allah ya gani ya ba mu lada so da ka kullum sai kana babu abin da ke da wahala kamar tajdidun niyya ka rinka jaddada niyyar kullum kowanne aiki ka rinka jaddada kada ka bawa zuciyar ka shedan ya ce shi zai rinka tsara maka yadda za ka gabatar da abubuwa so da ka uwa ne mana nasiya da duk abin da zamu yi barin kai dan Allah ni na san idan ina yin abu kaza ba dan Allah ba wallahi na sani na koma gefe na sani kuma kai ma ka sani kowa ya sani yawwa kowa ya fi kowa da kowa sanin kansa da kansa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya tsarkake mana niyyar Allah subhanahu wataala ya bamu ikon hada da yaki da shaitan barin kai abu dan Allah shi shi kadai dan shi shine kadai abin da zai tsira ta mu mu yi aiki ɗan uwa mu gama mu gama shan wahala ka ji lahira a ce baka da komai dan Allah me kai wannan matsala duk ka gama aikin gaba ɗaya a ce sallah kaza da azumi kaza da kaza baka da ladan su me yasa saboda ba dan Allah kai ba kuma wallahi babu wanda isa ya maka lada guda ɗaya ya mai maka da shi ka rasa shi kenan har abada akwai matsala Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa